بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اكتفى أثارهم إلى يوم الدين الحمد لله يومنا رانا بذنوب شهر وزوات الغدر ميلادية 2023 kuma 26 kenan ga watan Ramadan na shekarar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu za mu tashi da inda muka tsaya jiya amma na yi alkawarin za mu faɗi wasu hadisai ko ɗaya ko biyu game da abin da ya shafi munin sirri ba da kuma Allah wajen da Allah ta'ala yi da wannan mummunan aiki ita riba inda tun ayoyin Qur'ani Allah ta'ala ya yi hali kamar yadda mun karanta jiya sannan akwai wasu ayoyin da suke hali game da ita irin su wa ma ataytum min riba li yarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah ya ku mutane duk abin da kuka bada na daga riba domin ya ƙaru cikin dukiyar mutane ku rika an san kuɗi da yawa hannun mutane to a wajen Allah dai baya ƙaruwa akwai matsala wata aya kuma tana cewa ya ayyu allazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa ya kuma su imani kada ku rika cin riba ninke ninke ababen ninninkawa sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cewa la'ana Allahu akilan riba Allah ya tsine ma mai cin riba wanda ke cin riba tsinanne ne a harshen manzon Allah kuma Allah ta'ala ya la'ace shi sai kuma ya ce wa kafiba da wanda ke rubutun sirikin riba ko mu'amalar riba wa shahidai da mutanen da suka zo suna yin ciniki akan mu'a suna yin shaida akan mu'amalar riba sai Allah ta'ala ya lalace su to ma'aiki a wani hadisi wanda yake mai ban tsoro kuma hadisi shi ma tabbatacce yana faɗa alaihi salatu wassalam arriba sab'una baba ita riba babuka na laifinta ɗaya bayan ɗaya babuka saba'in ne yanzu manzon Allah sai ce amma cikin waɗannan laifuka nau'i saba'in mafi ƙanƙanta shi ne mislu an yujami abdul umma kamar a ce mutum sai ya zo ya yi lalata ya yi zina da mahaifiyarsa ita to wannan a cikin nau'in laifi saba'in na riba to wanda ya kwanta da mahaifiyarsa ya zina da ita shi ne karamin laifi na cikin saba'in din sura ta ga wannan ba karamin bala'i ba sannan kuma duk hujjojin masu hujjoji wajen halarta riba a cikin kuɗaɗe wanda ba dinari da azurfa ba hujja ce ta kalbi suna ɗauko maganar imam malik da yake cewa riba a cikin bulus makaruni amma wannan magana ta al-Imam Malik shi kanshi ya yi rubuci daga gare an gane ko kudaden da muke mu'amala da su su ne magadan dinari da azurfa duk abin da ya hau kan wancan ya hau kan waɗannan da ba ta gane wannan da haka kada mutum ya rubuci da cewar ana wasu ce ko halal ne riba irin kuɗi na wanda ba dinari da azurfa ba duka da yin mutum ya nisance shi da sannan sai ya kubuta daga wannan tsiruwa daga tashi ranar aljiyama mutum yana fadanniya daga kuma wato ainihin laifin kala saba'in wanda mafi kankanta kamar a ce mutum ya sadu da mahaifiyarsa cikin nau'i laifi saba'in na riba da wannan shi ne takaitaccen bayanin zan tsara a ce lokaci ya kure tunda kuma muna so mu je karshen sura gobe da haka dole karatun za mu tafi da shi a gurguje Allah ta'ala ya taimake mu na'am أعوذ بالله من الشيطان kulla kafarin aqim yamhaqu Allahu riba Allah yana shafe albarkar riba in dai dukiya da riba aka tara ta za ka iske Allah ya hana mai ita ya yi wani abu na abu a gani na alkhairi Allah ba zai bar shi ba Allah yana shafe albarkar riba ko da ko ana ganin ta da yawa ويشبه الصدقات sannan kuma Allah yana dadawa dukiyar da ake sadaka ita kuma yana dada mata yawa yana dada mata albarka ko da ana ganin ta kokarin wallahu la yuhibbu kulla kafarin azim kuma Allah ta'ala baya son dukkan mai yawan kafir an ce ma'ana mai yawan kafirci bi ta halilin riba ta hanyar halatta riba domin duk wanda ya halatta haram to wannan abin kafirci a lura ba aikata wani ce ba halatta idan mutum ga abin da yake haram sai ya ce halal to wannan abin kafirci to Allah bai san dukkan mai yawan kafirci ta hanyar halatta riba akimin sannan kuma mai laifi ta hanyar cin riba ita kuma cin riba bai mai da shi kafiri amma halatta ta shi ya mai da shi kafiri Allah ta'ala ya kyau na'am إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة na'am وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم na'am ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
Allahu akbar bayan Allah ta'ala ya faɗi mummunan sakamakon masu cin riba da yadda Allah ke shafi albarka a dukiyarsu da kuma zai faɗi masu imani da abin da kuma ya tare da musu ya ayyuha alladhina amanu ya ayyuha alladhina amanu ko wa amilu salihati wa aqamu salata wa atu zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات lallai waɗannan da suka yi imani suka aikata ayyuka masu kyau kaga cikin ayyuka masu kyau babu ne ko wa qamu salata wa atu zakka sannan suka tsaya da sallah bisa haƙoƙinta da sharuɗanta suka kuma ba da zakka kamar yadda Allah ya ce a bada lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladansu a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a gare su kan abin da za su tinkara a gaba wala hum yahzanun ko ba za su yi bakin ciki kan abin da suka baro a baya ba wannan shine wato sakamakon mai imani wanda kuma ya aiki na gari na'am
يا أيها الذين
na'am آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين Allahu akbar Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ya ku masu imani ku ji tsoron Allah wa zaru ma baqiya min ar-riba ku kyala duk wani abin da ya rage daga cikin riba in kuntum mu'minin idan dai kun kasance masu imani wannan aya an ce tana da dalilin saukanta dalilin saukanta akwai wasu daga cikin sahabbai sun ba da irin wannan bashin na riba ba su kai ga alsowa ba sai kuma ayar hali game da riba din sai ta sauka to shi ke nan sai suka yi irin abin da wasu ke yi wai mutum ya yi niyyar tuba kan wani laifi amma sai ya ce bari ya dan ƙarasa wannan sannan daga nan zai daina to suka ce to bari dai waɗannan dukiyar da suka zuba mai yawa bari ka an so ribar ta ko daga nan shi ke nan to sai Allah ya saukar da wannan yana hana su ya kuma imani ku ji tsoron Allah ku kyala duk wani abin da ya rage a gare ku na daga riban nan kar ku aishe ta in dai kuka ce masu gaskiya wajen imanin da kuka yi fa in lam abin
فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله نعم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
الله أكبر الله تعالى يقول فإن لم تفعلوا فأعتذروا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فإن لم تفعلوا إذا كنتم أيكة هكذا kuka ce sai kun je kun ƙara an sowa sannan daga nan za ku tuba to fa azaru bi harbin min Allah wa rasuli to ku yi- ku yi sani da cewa akwai yaki an ce an kawo yaki a matsayin na kira ne ma littahawi dan a bada so akwai wani gagarumin yaki min Allah wa rasuli daga Allah da manzansa wannan ayar da ta sauka mai tafsir jalali ne ce wannan ma nazar qalu la yada lana bi hawla wannan aya tana sauka cewa ku yi sani da cewa Allah zai yake ku duk sahabban nan wanda suke wancan ne sun ce ai ba mu da ikon yakar Allah ba za mu iya ba. daga nan suka duba suka an so iya haƙƙin su ba tare da ribadin ba an gane wannan ko shine fa'adu bi harbi min Allah wa rasul wa in tuntum idan kuma kun tuba tuba na gaskiya fala ukmala kum ru'usu amwalikum to iya abin da ke gare ku iya asalin dukiyoyin in ka ba da dubu ɗari ita za ta ansu ƙarin nan a shaɗe shi la tazlimun kar ku zalunci mutane ta hanyar yi masu ƙari wala tuzlamun kuma ku kuma kar a zalunce ku ta hanyar tauye mu to anan kaga maganar tuba ko aka yi game da laifi manzo alaihi salatu wassalam yana cewa التائب من الذنب كمن لا ذنب له duk wanda ya tuba daga laifi zai zanto kamar ma ba shi da laifi sannan kuma ita wannan riba akwai nau'in abin da ke da alaƙa da ita wanda kuma ba daɗiri ba ne kare ce ba a cike ta ba a waje shi ne na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an salafin ya zurru man fa'ala a tsaya bai wannan karatu manzon Allah ya yi hali game da rance wanda ke zawo amfani misali na ba ka rancen dubu ɗari sai ka zo gidana kuma al'ada ta ta gwada in ka zo gida kawai zai faru ce ka tafi to amma da nan da ka zo an san bayi sai da sa aka nemo kaza da nemo kafa ya alaƙa da sauran a kawo dokar ka to da yanzu wannan amfanin ta sanadiyar wancan rancen da karanta man ne na ba shi manzo Allah ya hanni shi ma nau'in riba ne amma ta waje kaga ba sai ba ba kudin aka yi kari ba amma an an ba ka wani abun amfani ne manzo Allah ya hanni game da wannan amma fadin mai risala kuwa wa marrat da fi sanati akthar adadan duk wanda aka ranta mai kudi daga nan shi kuma zai sake mai da shi sai ƙari a kai ya ƙara kuɗin ba tare da an sharɗanta mai ba ba tare da an yi alƙawari ba ko ba tare da al'adar garin haka ta gudana cewa haka ake ba to ya ce faƙar azabu kai ruwa ilimin ulama malamai da yawa ba ɗaya ba ba yi ba sun halatta an san irin wannan kuɗin haka nan kila kamar sawa mutum wasu kuɗi sai ya ji daɗi wajen dawowa sai ya ɗan ƙaro wa wani da ra'ayin kansa ba alƙawari ba al'ada ba sharafi haka nan kawai to wasu malamai da yawa sun halatta shi irin wannan amma wakari a hukai ruhun wasu kuma sun karanta wannan wani bijiru ba su ba wata shi ma nan ba su halatta shi to amma dai shi wannan a ɗauka ya halatta ya ji domin hadisin anas dan malik yana nan ma'aikin Allah ya istaklafa min rasulil bakar ya rantsi matashin raƙumi daga hannun wani mutum yayin da lokacin biya yayi sai mutumin ya zo ya kuma manzo Allah ya ce zuwa lokacin da raƙuman sadaka za su dawo za su za a kawo a lokacin da ya yi to an kawo raƙuman su zakka mutumin ya zo zai karbi raƙumansa ma'aiki ya ce wa ana aje a biya shi da aka duba sai raƙuman da suke a ma'ajin zakadin babu ƙanana masu shekaru irin na wanda aka rasa a gurin sai manya manya in zo da manzo Allah ce la najidu misla sinnihi illa yaran raba'iyyan ba mu samu raƙuma daidai shekarun naka ba sai dai manya manya masu shekaru da yawa sai manzo Allah ya ce a'udhu iyahu fa inna khayran nasi ahsanuhum kabara manzo Allah ce ku bashi babban ai mafi bitin mutane shine wanda yafi kyawun biyan bashi kaga manzo Allah ya bada wanda yafi wanda aka bashi rai kuma amma yayi wa abin kaji yayi ba ma abin lakin in dai kan ba karabi bane ba al'ada bane ba wata al'a ba wata al'ada ce a gari ta gwada haka ake yi ba to dan ka bada tsari saboda jin daɗin da mai babu laifi wannan la tazlimuna wa la tuzlamun kar ku zalunci mutane kar kuma a ɗauye muku wannan akwai hadisin da yake fassara wannan aya shine la barara wa la fi'a musulunci ka'idodin shi daga babu cuta kar ka cuci kowa wala fi'a babu kuma cutarwa ma'ana kar a cutar da ni duk ka'idodin musulunci akan haka ya dora su duk abinda mu'amalar musulunci ta hada ta kowane bangare za ka iske kowane galibi ba a cuce shi ba wanda shi wa in kana zu usratin wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maysura na'am wa an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala yace wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maysara ko fa nadhiratun ila maysura wa an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun wa in kana zu usra idan kuma ya kasance a ma'abocin talauci ne kuka ranta ma kuɗi ga lokacin biya yayi bai da abin da zai biya to ya za a yi fa nadhiratun ila maysara ko ila maysara to maza maza ku abinda ake so da ku ku saurara masa har zuwa lokacin da zai samu saukin rayuwa ya iya samun wadatar da zai biya wannan shine umarnin alqur'ani mai girma idan ka ba mutum rance lokacin biyan ne kuma dagatta ne bai da abin biya to an sai ka ƙara jinkirta mishi zuwa ga lokacin da zai biya kuma na ga wani asali duk da dai malamai sun ce asalin yana da rauni amma al'imamun nawa ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ya ce hadisi ko da yana da rauni in dai yana magana kan falalar wani abu to ana aiki da shi haka yake to hadisi yana zuwa cewa yanzu misali sai karanta wa mutum miliyan ɗaya wata ɗaya zai biya ko watan yana zuwa bai da miliyan ɗaya sai ƙara bai wata ɗaya to a kullum cikin wannan wata ɗayan da ka ƙara mai Allah ta'ala zai sa a rika rubuta ma sadakar miliyan ɗaya kullum a cikin wata haɗa miliyan nawa ke talatin ko wannan shi shi ne fa'idar fanajirar da ila mai sa ku saurara mai zuwa lokacin da zai samu wadata wa an ta kadda ku khairun lakum kai da a ce za ku ban mai sadaka ma kullum ku ce an ban mai sadaka to haka shi ya fi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamu in da kun san falalar da ke cikin haka ne mutumin ya rasa yadda zai yi zai da yadda zai yi haka ila sai ya sai da wata kaddara ta shi muhimmiya ko gidan da yake to da za ka daure ka sai ka bar mai ka kaya da ne saboda Allah ya fi maka alkhairi inda ka san fa'ida haka domin duk wanda ya yaye ma wani musulmi damuwa daga cikin damuwar duniya to shi kuma Allah ta'ala sai ya yaye masa alƙawari da damuwa da cikin damuwar lafiya sai aka ce misali ga shi an zo za a yi misali ga ga ma'auni nan na miyagun ayyukan ka yaron ta haya sai ina wa amma man kafar mawajiru fa ummu hawiya sai wuta kawai sai a ce saboda ai wani bawa nawa da ka fitta shi cikin damuwa ka taɓa yaje ne wani bashi mu ma mun yaje ma ka wuce Allah bai zama alkhairi ba to amma shi ke dan zai bari ai alkhairi sai sai ya sanya wa bako da tsauro da tashi cewa kai ba kai ta ba dole sai an biya ka a kai da gidan shi ya wahala ya runga to in kana yi wa Allah ta'ala mu'amala da bayansa wata mu'amala ta takura kai ma yana iya ma mu'amala irin wannan kuma haka idan ya maka irin wannan mu'amalan ba za ka ji daɗi ba a gane wannan da kyau so da haka Allah ta'ala ya cewa an tasaddaku khairun lakum in kuntum ta'lamun akwai hadisi na al-Imam Muslim inda ma yake alaihi salatu wassalam yake cewa man anzara mu'tiran أو وضع عنه شيئا أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله wannan hadisi muslim ne ya rawaye shi duk wanda ya ba da bashi ga wani mutum lokacin biya ya bai da abin biya sai ya jinkirta mai ya kara mai lokaci da yake ko kuma a'a ya zabge mai bashi ya rage kaɗan wanda zai iya biya ila kuɗin sun haye mai da yawa sai ya zabge ya rage mai kaɗan iya abin da zai biya min to Allah ta'ala zai lullube shi a cikin inuwarsa ta al'arshi ranar da ba wata inuwa sai zai wannan inuwa malamai sun ce kuma duk wanda kada an ce an lullube shi a inuwa al'arshi to aljanna za shi kai tsaye kawai ba ta da wani makoma ta ci ban sai aljanna saboda ai nan masauki aka fara yi masa kafin hisabi to wannan masaukin yana isara zuwa ga kyakkyawan makoma ne Allah ta'ala ya ba mu kyakkyawan makoma wata ku yawan واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله na'am ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Allahu akbar wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون to wannan aya an ce ita ce karshen aya wajen sauka a Qur'ani gaba daya wannan aya ta tagarda gajeruwa saboda ta kunshi wa'azi irin na barkwana wata ku yawma ku ji tsoron zuwan wani wuni turja'una fihi ila Allah wanda za a mai da ku zuwa ga Allah a wannan yini ku ji tsoron wannan wuni suma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan kuma sai a cika ma kowace rai abin da ta aikata wa hum la yuzlamun su mutane a wannan rana ba za a zalunce su da komai ba in ka ga alkhairi kai ka zo da shi in ka ga aka san alkhairi shi ma kai ka zo da shi to wannan kalaman su ne karshen abin da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba kiyayi yin da za a mai da mu zuwa ga Allah a cikin wannan yinin da haka ma'anar kiyaya din mu tsaya ne aikin da zai fashe mu a wannan rana tunda za a saka ma kowa abin da ya aikata ne ba zalunci kuma a wannan rana wannan ita ce karshen ayar sauka gaba daya to amma bari mu faɗi wasu kalmomi wanda la'allar ke amfani farkon aya wajen sauka gaba daya ita ce ikra zuwa ayoyin biyar din ikra bismi rabbika alladhi khalaq zuwa allama al-insana ma lam ya'lam wannan su ne farkon abin da Allah ya fara saukarwa ma'aiki alaihi salatu wassalam lokacin da zai hijira ya koma madina akan hanya kuma sai Allah ta'ala abin da aka fara saukar mashi wa ma kunta tarzu an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik fala takunanna zahiran lil kafirin wannan shine ayar ta fara saukarwa manzon Allah a hanyar ta hijira to sannan kuma akwai aya wadda aka saukar ranar arfa ran juma'a ranar arfa ita kuma tana cikin suratul ma'ida ita kuma ita ce karshen aya wacce daga nan ba a ƙara saukar da wani umarni ko hali ba na hukunci tun daga karshen ta sai dai wa'azi kawai haka din ne ita ce al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ita wannan aya tun da aka saukar da ita duk wani hukunci an gama saukar da shi a filin arfa manzo Allah yana hajji babban aka saukar da ita ita ko wannan malamai sun faɗa malamai da yawa kuma wannan wata ku yawan tuka wani fi ila Allah tsakanin saukar da ita da wafatin manzo Allah kwana ta ita wannan da haka sai zo ta ita ce saukar aya ta ƙarshe ta sauka a Qur'ani gaba daya kuma mun je irin wa'azin da take dauke da shi ko da san Allah ta'ala ba zai saukar da ita a ƙarshe ba sai dan mutum ya kama ya ta tunanin ta kaga ba ta da tsoro amma ta kunshi kuma me yadda mutum zai sai rayuwar shi mutum ya kiyaye kansa duk abin da mutum zai yi ya ji tsoron ranar da zai koma zuwa ga Allah ba da ƴaƴa ba za su ji ta ba ƙare ba balantana kuma matansa balantana abokansa balantana kuma ƴan uwanka na jini balantana kowane wanda ke ban kasa iya soye da za a yi ma a je a yi rami ana kallo a yi shirka a bar sa da sai sai aikin ta kawai to kaga mutum ya tarihi ga wannan rana ba karamin hangen nesa ba sannan kuma mutum ya fata ya watsar da yin tarihi ga wannan ranar shi kuma wannan ba tunani ba ne mai kyau gurɓataccen tunani ne wannan to Allah ta'ala ka ba mu iko na yadda za mu tanaji ga wannan rana yadda zai zanto mu kasance daga cikin wanda suka mutu suka huta akwai su Allah ya sa mu cikin wanda ya mutu kuma ya huta akwai kuma na biyu kuma hadisi ne wani akwai na biyu shine wanda da ya mutu kuma mutane ne suka huta shi ba zai huta sai da saboda shi a rayuwar sharri yake wa mutane da al'amura na gurbatar da al'umma yake yi to wannan da ya mutu zai sai mutane suka huta da sharrinsa shi kuma can zai je hannun sakamakon aikin shi Allah ta'ala ya sa mu dace ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى na'am إلى أجل مسمى فاكتبوه Mm.
وليكتب بينهم كاتب بالعدل Mm.
ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله Mm.
فليقتل وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه na'am ولا يبخس منه شيئا
na'am فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ففيها لو ضعيف لولا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل na'am واستشهدوا شهيدين من رجالكم na'am فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء Mm.
ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما na'am أن تضل إهديهما فتذكر إهديهما الأخرى ya ishe ka haka wato wannan aya doguwa ce domin shafi guda ce gaba daya kuma mu sani ba ko ta iya samun damar fassara ta rika za mu tsaya nan. idan mun fassara in Allah ya sa akwai lokaci daga nan sai ya kare ta idan ce mafi tsawon aya a cikin alƙur'ani kuma tana magana kan mu'amalar bashi da cinikayya ne yasa al-Imam Ali Sabuni yace wannan zai gwada maka kulawar musulunci game da abin da ya shafi tattalin arziki ayar da ta fi kowace tso ita ce wadda take magana kan kasuwanci da bashi da sauransu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila adadin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى ومن ذا الأول Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani idza tadayantum bidainin idan za ku yi mu'amala da bashi ila ajalin musamman zuwa ga wani ajali abin ambata cewa nan da wata biyu ko kaza ga watan kaza za a biya an ba da kaya an yi ciniki za a biya nan da lokaci kaza shine ila adalin musamman fakturu to kurin da kara abin da ka a ce ai an rike ai yan uwa ne ba matsala a'a Allah ya bada umarni to a samu takarda a rubuta sannan kuma ba kai za ka rubuta ba ba ni zan rubuta ba wani ya kasu bainakum katibun bil adl wani mai rubutu shine zai yi rubutu din tsakaninku da adalci a samu wani mutum wanda ya iya rubutu kuma amini mutumin kirki adali ya zo mu gane ga irin mu'amalar da muka yi sai ya rubuta kowa ya sa hannu to sannan kuma a gane cewar wanda zai rika faɗa wanda zai rika faɗin abubuwan da za a rubuta a cikin takardar shine wanda ake bi ba shi ɗin ina ba an gane wannan yake ba ce mai girma a nan gurin domin kila idan kai ka shiga cikin matsuwa sosai ka zo wajena sai na ranta maka miliyan ɗaya misali in na kira mai rubutu sai na ce rubuta na ranta ma wani miliyan ɗaya da dubu ɗari ƙarshen ta gudun kar in kwace kuɗi na sai kai shuru an gane ko sai kai shuru saboda sai kai wannan miliyan ɗaya ba akwai wani muhimmin abin da kake so kai sai ka zo mace gara ka biya miliyan ɗaya da dubu ɗari to irin waɗannan matsalar shi Allah ta'ala ya sa ya zama su aka ce wanda ake yi shi zai faɗa abubuwan da ake dinsa a rubuta saboda kar a tuntun kar a yi mai zarmiya wani ya tuba na mun kafin bin adam wala ya haɓa kafin an yakto ba kama Allah mahullah sannan shi ne rubutun nan karfa ya ƙi yin rubutun kamar yadda Allah ta'ala ya sanar da shi yadda ake rubutu kar ya fito lallai ya rubuta din wali yumlil ladhi alayhi alhaq wanda bashin ke kansa shine zai rika faɗa ana rubutawa wal yattaqillaha rabbahu kuma yaji tsoron Allah ubangijin sa wala yabkhal minhu shay'an kar ya tauya komai daga wannan bashi ya faɗi yadda ake bi yadda ya kamata kar ya wata dabara yadda zai bar wata gwiwa an gane ko yadda nan gaba zai zo in an tashi maganar aka ɗauko takardar zai lauya maganar yayi zalunci حين ولا يقبل منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا إذا كنت وانت أكيد من سباشي سفيها لن يكون واتو واوان تفسر وانا سفيها الإمام مالك يتي أي مبذرا mutumin da bai iya hannunsa wajen dukiya ba in yanzu ka bashi dubu ɗari to yanzu shi zai je kila wajen mai tukubar ne shi a zagi nama dubu uku misali a ga hauka ke da wannan ya je san gunye zan kada ai zan san da kwana biyu kana iya neman takarata ya je wani wata shadda ya ce babbar shadda ne tsada kun bai da matsayi da ikon sayan ta ya lalata kudin nan da zo imam malik ya ce wannan shi ne safi al-imam shafi ya ce shi kuma safi shi ne wanda ya ta haka din sannan kuma a wajen addini ma takarai sai an hada shi amma in wajen addini mutum ya rike al'amuransa da kyau a wajen dukiya ne yake wannan sakarsu al-imam shafi ya ce ba safihi bane an gane ko har yanzu sunan wawa bai tabbata kansa ba tunda ya iya rike addini da kyau ba ta fi ba to ne ba mu dauka ne to me mai zan baki ya ce a dauki na Imam Shafi'i ko to me hujja wani ka san malikiya ne ko kuma al-Imam Shafi'i ne al-Majlis al-Imam Malik bare da gaske kuwa kuma al-Majlis ma ba ma cikin irin na kafa gaba ba dan bai kai irin su Sheikh Abdulrahman Ibn Qasim ba bai kai su ba a bangaren malikiya sai da shi ba daga baya kuma Allah ya ba shi abin da ya ba shi wanda shi kuma ya kara da wasu ka san komai hannun Allah ya ce me ya hujja mata mai idan da kace azabin za a yi babu shari to a ci gaba to duk wanda ya zamto yana ba ta dukiya in aka lura ai a nan gurin mu'amalar dukiya ake yi muna nan tare da malum mu'amalar dukiya ake ba maganar sallah ake ko azumi ko wani abu ba idza ta da yanku bidain ake magana da maganar kudi ba maganar sallah da tauhidi da wasu abubuwa ake yi ba ko kafiri ne ma za su wannan mu'amalar da shi an gane ko to da haka muna nan a malikiyan mu dara cewa mufassiran kawai wanda ke bannan kuɗi ko mun rika sallar shi da azumi da waye in dai yana ba ta dukiya da iya ce ta ba shi ne sabihan din a sai ka da dai alai haku sabihan wawa ne shi ta hanyar bai iya rike kuɗi lalata shi yake yi au da'iban ko kuma rarrauna ne ta hanyar shekarun sa ba shi da yawa yaro ne gare gashi kuma za a bada sai gare shi ko za a sai gare wani abu a bashi a matsayin bashi ko kuma tsoho ne tukuf tukuf shi ne fa'ifan da duka yaro karami ko kuma tsohon tukutuku aw la yastati an yumilla huwa ko kuma a shi ba ya da ikon ya iya faɗa ana rubutawa da an ce saboda ko dai yanayin gaskiyawa harshen ta ina gare shi kila takardar da bata yi ta shani shani ɗaya ba sai kila sai a wajen awa biyu ana rubutawa sai ya ƙaƙaro maganar da ƙyar sai ya faɗi kalma ɗaya ko kuma ya zanto bai san yaran ba an gane ko da za a yi rubutun da shi in haka ne fali yubzil waliyuhu bil adl in aka hada wadansu abubuwan duka ko wawa ne ko razauna ne wajen tsuha ko yarinta ko kuma saboda ina ko kuma saboda bai san yaran ba fali yubzil waliyuhu bil adl to a samu wani waliyinsa majalisin lamarinsa ya zo ya fada a rubuta da adalci shi zai kawo wanda ya yadda ya ce wane a madadina sai Allah ta'ala ya ce ba su an rubuta din kuma wastashhidu shahidin min rijalikum ku kafa shaida ga mutum biyu daga cikin mazaje a cikin mazajen nan an ce su ne baligai maza baligai sannan kuma ƴaƴa ba bayi ba sannan kuma adalai mutanen kirki to ba sun an rubuta din kuma a samu mutum biyu mutanen kirki su yi shaida fa in lam yakuna rasulai idan masu yin shaida ba su zamto mazaje guda biyu ba faradulun wa mar'atan to a samu namiji guda daya da mace guda biyu ina ba ta gano wannan waɗannan mata guda biyu suna matsayin shaida namiji guda daya me littafin risala ya ce idan aka yi yin wannan shaida ita shaidar mace biyu an gane ko daidai take da shaidar namiji ɗaya shaidar mace ɗaya daidai take da shaidar mata biyu mata ko sun kai su dubu duka zo suka ba da shaida a addinin musulunci matsayin shaidar namiji ɗaya ne saboda wato ainihin yawan mantuwarsu da shagalarsu da kuma rashin ƙarfin kwakwalwarsu ya sa aka ba su irin wannan tsarin kuma na ga wani bincike akwai wata tasha ta satellite yanzu ban ganin ta kwata-kwata an yi shekaru sun kai wani bakwai sunanta alfizar talarantis akwai wani malami professor wanda yake shi masani ne akan dama shi masani ne kan bangaren bukara na al'adiya wannan addinin da ka'idodin shi da wannan da wannan da wannan da wannan wanda ya fi maslaha musulmi ne shi amma to ya kawo wuraren da arna suke suka musulunci ana tawaye wata haƙƙi har da irin wannan dan me za a ce shaidan mata biyu daidai take da sanami da ɗaya to sai ya dinga kawo abubuwa da yawa da binciken zamani ba cewar mace idan ta ɗauki ciki to tana fama da tawayen memory ɗinta wani kaso cikin ɗari wanda take raka shi a wannan lokacin kuma mafi yawanci mata ai dama al'ada ce da ta ciki ko mafi yawanci to shi yasa Allah ta'ala ya sa in dai mata za a sa saboda yanayin mutuwar da take samu to sai dai an sa namiji dai idan ba maza biyu a samu mata guda biyu ba mata guda ɗaya ba dai ita tana iya mancewa idan ta mance kuma ta ga shaida ta tawaya daga nan sai a ta haƙƙin mutum da haka farajulun wa ma'atari min man tarbawa min al-sahada daga cikin waɗanda kuka yarda da su daga cikin shi me dalilin da yasa aka ce a sa mata biyu an tabilla ihdahuma domin idan ɗaya daga cikin su ta mance fa tu zakkira ihdahum al-ukhra sai ita ɗaya daga cikin su ya tuna ba ɗaya sai wance ba kaza bane da kaza aka sai da aka ce kaza za a iya to shi ke ka da kasu kaga dama kuma tare take amma idan wani daban wa wanda ya tuna mata ta tuno to ba a yarda da shi ba to ai ba da shi ake shaidar ba to wani zai iya cewa me yasa ba za a sa mata ɗaya ba ko a sa namiji ɗaya in ta mance ba eh tana masa ba ai shi ma tare suke shaida to waye gaya masa an yadda namiji ya rika mu'amala da mace har ya tsaya yana wani hira da ita idan ba har ba su ba shi za ka ji abin da ya ji addini ya yi to haka shi ne ya fi maslaha a kowane bangare to mun samu mun kai ko to mu je gaba yanzu ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا na'am ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله na'am ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا na'am إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم na'am فليس عليكم جناح ألا تكتبوها mm.
وأشهدوا إذا تبايعتم mm.
ولا يضار كاتب ولا شهيد na'am وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم na'am واتقوا الله وليعلمكم الله na'am والله بكل شيء عليم
Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wala ya abu shuhada idza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم wato Allah ta'ala ya ce wala ya abu shuhada wa idza malu wadanda za su bada shaida din nan kar su ki zuwa idan aka kira su ko wajen rike shaida din su tabbatar da su a gaban su aka yi ko kuma idan rigima ta kama aka kira su zo su faɗi yadda aka yi to duk bangarorin guda biyu kar su ki zuwa idan dai aka kira su wala tasamu an taktubu sagiran aw kabiran ila ajal sannan kuma ya ku al'umman musulmai kar ku kosa akan ku rika rubuta bashi ko karami ne ko babba zuwa ajalin sa a rubuta inda an yi ciniki zuwa wani lokaci ne a rubuta ina ba an gano wannan amma ciniki wanda ba na kuɗi in ba ka irin yadda masu trader masu trader da sauran suke wannan bai buƙatar rubutu ko wanda za ka je wajen yan halki ka so buhun masara goma ba sai an rubuta takarda ba saboda yanayin tsarin abu amma ka ga yanzu kamar waɗannan kayayyakin za su fi kokin nan in za a so na tabbatar da akwai rasi ina fata an gane wannan to wannan shi yanayin yadda ake mu'amala shari'a ta goyi bayan wannan wani abu za a ga an- an gina shi akan ba a rubuta kamar hatsi ko ko buhu ɗari gaskiya da wuya a yi ma rasidi cewar ka sai buhu ɗari sai dai ka biya ka ɗauka kawai amma yanzu idan ka dai ka sai waya ko ta dubu goma ce in dai sabuwa ce, sai an rubuta rafi cewar hakan kuma akwai dalilan da ke haifar da haka wanda in ka samu masana da za su iya faɗi maka dalili ila ajali zalikum aqsadu inda Allah hakan shi yafi adalci a wajen Allah ila aka rubuta ne wa aqwamu lishahada kuma shi yafi tsayuwa da taimako da ita shaida din tun daga yanar alƙursi an gane ko wa'adana Allah tarkasu kuma shi ya fi kusanci yadda ba za ku yi shakku ba dan idan ana yin abu da ka wata ran kana iya wanda ka yarda da shi sai kuwa ne miliyan biyu kake yi na ko da kace to alhaji dan ba ba ni da rabi bane kuwa to duk da yadda kace ne za san dai ba dai za ka zalunce ni ba amma ina da tsofi da rabi ne ka bi da bi ne kaga rashin rubutu ne inda an rubuta fa kaga ga yanzu za a ga miliyan biyu kai tsaye ba za ka yi shakku ba amma ko yanzu zuciyar ka za ta ga tana ganin kamar ya zalunce ka wata zuciyar ta ce ba haka bane kai ne gaban wata zuciyar ta a kila dai da gangan ne ya zalunce ni gashi kuma shi manzo Allah ya ce zunnu zunnu lil mu'minina khairan ku rika yi wa mu'minai zannan alkhairi to da haka rubuce shi ya du'a na Allah ta samu sai Allah ta'ala ce illa an takuna tijaratan hadiratan sai dai idan kasuwancin ya kasance kasuwanci ne halartacce ga kuɗi ɗauki kaya kamar yadda na bada misali haji da kayan tirela to diru na ha bayanan wanda kuke jissu ya ta tsakanin to wannan fa laysa alaikum junahun an la taktubuha babu laifi a gare ku idan ba ku rubuta irin wannan ba babu laifi sannan shi ma ne idan kuka rubuta kun ba laifi bane amma in ba a rubuta ba ba komai ba wa ashhidu idza tabaatum ku rika sanya shaida idan za ku yi ciniki muhimmi ko da ba baki bane a lura in za a yi wani ciniki muhimmi yanzu misali sai mutum ya ɗauko miliyan biyar zai sai wani fili kawai sai ya ba da ce ga fili na ya zama naka kabbi wa zai yi da wannan ai wannan wani ciniki ne muhimmi sai an kafa shaida an yi rubutu a kai da ba baki bane dan a tabbatar da mallakin gurin ya tashi daga wani ya koma zuwa ga wani ولا يضار كاتب ولا شهيد كرفع التوتي mai rubutu ko mai shaida ta hanyar akan yake rubuta zalunci shi ne cutar sannan wala yu ba da katin wala ne kar wa mai rubutu ko mai shaida yayi cuta duk yu ba da din tana gwada haka domin yu ba da din asalin shi zai yi yu ba ko yu ba idan yubararu ne to wala yubaru ake wannan idgalin kar a cutar da su idan kuma yubariru ne aka ce wala yubara to kar su su yi cuta din a gane wannan wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum idan kuka aikata haka ku masu rubutu ko masu shaida kuka yi ƙarya a cikin rubutunku ko kuma kuka ku masu haƙƙi din kuka sa kuka rubuta ƙarya fa innahu fusuqun bikum to duk wanda ya haka hakan fasikanci ne da ƙarfin كنت تلقى الله واتقوا الله ويعلمكم الله وتقرا الله شكم الله سي سنه علمي wannan ilimi yana tushe al-ilmun laduni ko laduni ilimi wanda Allah ta'ala shi ke ba mutum ba wani wanda Allah ke ba shi ilimi bai je makaranta ba kar mutum ya rubuta kansa amma idan ka je makaranta kana karatu shi kuma Allah zai ma fuduhat gwargwadon yadda yake saboda yadda malamai suka ce dan adam ba a koya mai karatu duka kama za ka iya ba ba za ka iya ba za ka dora shi a hanya wanda Allah ya ba shi rabo mai yawa in ka dora shi sai ka daga nan sai gaba ya kai inda Allah ya so ya kai wanda kuma Allah bai rubuta ne zai samu ba duk da ka dora ta hanya hanyar ma ba zai hau kanta ba duk iya dabarar ka ka yi ka gama ka kyale shi a nan gurin to ku ji tsoron Allah sai Allah ta'ala ya ba ku ilimi irin wannan wanda yake bada daga wajensa mai tafsirin sabbatu tafasir yace shine muradi da fadin al-Imam Shafi'i yana da wani malami da ake cewa wakilu shagautu ila wakilin su al-hindi fa arshadani ila tarkil ma'asi an gane ko fa inna al-ilma fadlun min ilahi wa fadlu Allah la yu'ta li'asi yace na samu malami na malam wakil na kai mai karan nifa ba na jin ilimi na ya kai yadda ya kamata in ni abubuwa sai in ji na mai sai su ka daina sabon Allah ka daina yawan sabon Allah ce domin ita hadda din falala ce ta ubangiji falalan Allah ko ba zai ba ni saba masa ba ina ba ta gano wannan to ku ji tsoron Allah sai Allah ta'ala ya ba ku ilimi daga wajensa wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukkan komai to jama'a kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala yuzarra qasim wala shay'in kowace mu'amala za ka yi da wani karka yadda ka cuce shi kuma shi ma ka yi iya ikon kai da bari cuce ka ba amma idan da kai ka cuce yi cuta gara kai a cuce ka saboda faɗin manzo alaihi salatu wassalam idza salima an-nasu minka fala alayka an taslama minhum fa innahu kallama tastajibu hatani ni'mata idan kai mutane suka kubuta ba kai musu sharri ba ka cutar su to karka damu dan kai baka kubuta daga sharri su daga cutar su ba domin wannan ni'imar nan guda biyu za ka haɗu gare shi duk da bai bai cuta ba a cutarsa da wahala ka samu wannan kuma ba a yadda a yi dabara wajen cuta ba amma an yadda a yi dabara wajen tsamar da kai daga cuta a lura da wannan maganar da nake bani duk dabarar da Allah ya gore maka in wani zai zalunce ka ka yi dabara yadda za ka tsallake ma wannan cutar ka sa hikima ka sa kwakwalwa da basira karka sai ka zama ke zarumi kowa ya ga dama ya gara ka yadda ya ga dama ya cuce ka yadda ya ga dama akwai wani malami da ake cima shi kulsum kulsum abu kulsum sai ake cima shi ya shahara wajen kwakwalwa da dabara sai ta haɗo shi da wannan basaraki azzali hajjaj ibn yusuf azzaqati wanda ya ta tarihi ya ta tarihi azzalimin sarki ne ake yi wanda ya fi mutane ya zubar da jini sosai sai ya kai zuga shi wajen ajiyar mumini shi ne marwa da abdulmalik bin marwa a wancan lokacin abdulmalik bin marwa ya dada wannan malami abu kulsum a gidan yari aka sanya ranar da za a kashe shi mahaifiyarsa sun ta faɗi gaban khalifa ta isa tana neman a taimake ta kunya ta kama shi sai ya ce da ya shi ke na yadda za a fitar da shi amma hajjar bin yusuf gwamnan bagadaza shi ne zai mai zarabawa idan ya ci zarabawar to shi kenan za a fitar da shi in bai ci ba kuma shi kenan za a kashe shi to wato zarabawa ƙura'a ce za a yi takardu guda biyu za a samu ɗaya a rubuta misali yu'udamu a kashe shi ɗaya kuma a rubuta la yu'udamu kar a kashe shi sai a miƙe duk wanda ya zaba in ya zaɓi layi udamu ba za a kashe shi ba in ya zaɓi udamu za a kashe shi ta ita kuma mahaifiyar ta ta ta wancan zalincin wancan sarki ta hankali ta yi tashi ta je ta to a ba ta dama za ta ga ɗanta haka je ta gaishe ya ce na na ga hankalin ki ta kwantar da hankali ta ce hatta da maƙiyinka ne na san a kowace takarda zai rubuta kawai a kashe ka ne yi udamu zai rubuta ya ce kirbi da shi da Allah saboda kwakwalwa ta da kaifin basira kisa kirabi in dai ba da sai zai zarba ba a bakke zarba ba aka zo farfajiyar wannan mutane sun tattaru kuma hajjaji ce haka ne a kowace takarda ta ya rubuta yudan kawai kuma shi ma mutumin ya san haka zai faru yana zuwa aka kai zaɓi da hajjaji yana murmushi irin nan cutalin da ya san kawai zai kowace ya ɗauka kawai mutuwa yana ɗauka ɗai kowace ya sanya ta a baki ya tattaune shi a ce lafiya dogon ka bada addu'a ya ce a ai takardar kala biyu ce ɗaya kuma ba irin ɗaya ba duk wanda aka duba abinda ta faɗa to kishiyarsa shi na zaɓa an gane ko a ku duba wannan in kuka cewa ba za a kashe ni ba a wannan to sai a kashe ni na zaɓa wanda za ta ce a kashe ni ke in kuma kuka cewa a kashe ni to wanda na zaɓa ta ce ba za a kashe ni ba ke shi ke nan hajjaji ya murtuke ya rage da zai shi kuma khalifa da ma ya riga ya zafe shi to a sake shi kawai da Allah da mai da ya samar da kansa da dabara da hikima daga hannun hajjaji inda bai da wannan hikima ba da ya zo sai ya dauki da ya ce a bada a duba shi ke nan sai a kake shi so da ka musulmi kare ya zama mara wayo ko ni kawai ka zo garara kawai nan a gara ka san a sai ka san a'a ka zama mutum tsaye wanda ka san yancin kanka kuma kar ka yadda a rika zaluntar ka saboda shi kan shi idan ka bar mutum yana zaluntar ka baka taimake shi ba shi ma saboda manzo Allah ya ce wanzur akaka zaliman kana aw mazluman ka taimaki dan uwanka ko shi idan zai yi zalunci ko idan shi za a zalunce shi sahabbai suka ce idan shi za a zalunta mun tsaye da za mu taimake shi to idan kuma shi ke yin zalunci ya za mu taimake shi sai ce sahabbai وتمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره فهنا شي zalunci da kange shi daga zalunci ne sai zalunci wannan shi ma ka taimake shi to alhamdulillah gobe ka da muka dauki wa in kuntum ala safar insha Allah za mu kai karshen shafi ko sai zan so mun kai suratul baqara in Allah ya da kuma dama gobe za a rike tafsirin kamar yadda bayani ya gabata ana gayyatar kowa da kowa duk wanda zo nan shi kai masa sannan kuma duk wanda ya zo wurin nan mun ɗauke shi ma da gayyata ne ya gayyato abokansa da masoyansa da wanda ƴaƴansa da duk waɗanda kuke ganin za ka iya gayyata su zo mu zo mu taru mai addu'o'i sannan kuma Allah ta'ala ya taimake mu ya raya mu zuwa shekara mai zuwa domin gabatar da wannan tafsiri din alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam a takaice akwai wani ba Allah da ya kawo kasar da ruwa ko da kuma lemu guda biyu ko da kuma lemu guda biyu ko sai dai mutane suna ta kawo abubuwa da yawa wanda kowa Allah ya saka musu alai wasu kuma kila yau za su fara wasu kuma kila sai gobe duk abin da za a yi ba zai yawa ba idan aka ce ma an zo tafsirin kowane wanda ya zo an ba shi kasar din lemu ya ce da shi Allah an ba da ne ai ba ba da ba za ka kira ke ta ai ana ta kawo su an ya isa ka a'a bai isa ba in za ka kawo guda hamsin ma ana Allah ta ala ya samu da shi to tambaya da wala ka tunda abin ya zo karshe a rika haƙuri da tambayoyi to wa zai fara da shi na riba na'am ma'aikata masu bashin banki su so bashin banki sai a yi masu tsari ko a yi shi ma ribalin tunda hadisi ne kulura mutta bakon ali azhar bil zahari wal fiddatu bil fiddati an gane ko sannan wa wal sha'ir bil sha'ir wal milhu bil mulk بالملك حقيقي آه يدا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ومن زاد او استزاد فقد عرفا النبي يقول عليه الصلاه والسلام يقول كلي ان ذا اي سند ko bashi da abinci hajjishin ya ce a yi daidai wa daida sif da sif hannu da hannu wanda ya ƙara ko ya ce a ƙaro masa ya yi riba wannan shi ne maganar manzo Allah a hadisi muttafaqun alayh bai da wani tawili da ba wannan ba kuma ba ya ta da ce wannan cewa riba halal bace ba dai ba ne ba halal ba sai dai yadda mai littafin al-yaqul farida yake cewa idza ammat al-balwa wa suddat masalikun fasiru kamu muqarrin ila akal sifat idan musiba ta karo da ta ko ina yarsa ba mafita sai ta wannan bashin bankin ko sai ta wannan mai bashi da ruwa inda zaka je wanda ba ruwa an hana ka kuma ga bala'i ya ta karo ka sai da dole wanda kai amfani da wannan kudin to sai zai kai amfani da su akan babin cin mushi in mutum yana jin yunwa an yabe su mushi ko amma da yawo da zuba ya zubar ko to shi ma sai dai a haka ka alsa ta yadda ba yadda za ka yi ne ya sa ka kai ka kai irin wannan mataki in ka kai in ba kai ba Allah ya sani in ka kai in ka ba ba haram ba in ba sai ba ka ba kuma haram ne wannan shine kawai aka ba ba shi da ruwa haram ne gaskiya ko a banki ne ko a inda ba banki na'am mai rubutu daban masu shaida daban saboda Allah ta'ala ya ce wani ya fito bai na kafin ko sai su kuma wasu tashiru shahidai dukkan su na kira an gane ko a samu wani mai rubutu a samu wasu shaidu guda ne wannan shi ne alhamdulillah to abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada kuma Allah ya tsaka karatun za mu fara shi gobe tara sauran minti goma tara sauran minti goma ba don komai ba kuma saboda mu shishigar da duk abubuwan da ya kamata mu shigar lokacin da shi malam zai zo sai ya su dan tsari shi ne kadan ko kuma kila ma addu'a ce kare to na tabbatar da ba nan kadai zai zo ba zai je gurare to kar mu fara ya zo kuma a ban mai karatu da karshen sura za a yadda kuma zai dade a cutar da wasu wanda za a ga su ina fata an gano wannan na so a ce a samu lokaci ne magana kan zakar da fitar amma dai ba komai gobe da ita za mu fara ba don kowa saboda matasa da dama ba sa fitarwa an gane ko ba sa fitarwa iyayensu ba sa hidda musu kun ba sa fitarwa inda wani baban shi ma bai da ikon ya fitar da yayin sai kuma matashi ne kana da yan sana'a kuma ka ji fitar kanka da sauran irin wannan to sai zuwa gobe in Allah ya yarda za mu fara karatu kana saura minti goma daga nan kuma lokacin da Allah ya kawo malam naka lokacin za a kammala dama goma ba za ta yi ba a nan zai wuce insha Allah ta'ala الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم
Thank you.